الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a yau muna daren asabar a yau ya dace da ashirin ga watan goma watan shawwal ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da 18 ga watan 4 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci da mai albarka masallaci miyati daga wannan unguwa ta bolari da ke nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na tamanin daidai yau za mu tashi farkon babi na tamanin da ɗaya kan hadisi na ɗari biyu da hudu haka ne ko? akwai wannan kuma shi na darasinmu yau na talatin insha Allahu akwai tambaya guda ɗaya wani na cewa ya bi wani sallah a masallaci bi ma'ana kamar ya zo a makare ko an gama sallah sai zanto wani yana limanci sai ya shiga ya bi shi bi ma'ana ba dai shi ne imamu ratif na masallaci ba sai ce sallar nasa irin sallar na ce wacce ake ce mata yar faki bayawa sai lada kamar da hausawa suke faɗa ko babu wata sallah mai lada da yawa in ba ta kyau ba ina fata an gane sai ce to ya hukuncin wannan sallah to abu na farko shine dangane da mutumin da yake sallah baya cika ruku'u baya cika sujjada baya ainihin karatun fatiha mai kyau abin da ya shafi da rukuni na sallah rukunan sallah ababe ne waɗanda yake ko da rafkanuwansu kai ba a musu sujjada ƙabli ko ba'adi dole sai ka dawo da wannan abun ko kuma in maraka a ce sai ka wurgar da ta ka sake kawo wata wannan shi ake cewa rukuni idan ka bar sujjada a sallah ko fatiha ko ruku'u ba za a ce kai ku yi sujjadan kabli ko ba ba sallan ta gyaru ina fata an gane wannan wani babi ne mai faɗi da bana so na shiga amma dai duk mutumin da baya cika rukuni daga cikin rukunan sallah zance mafi inganci idan ba rashin lafiya bane bai sa shi kamar baya iya ruku'u ne don bayan shi na ciwo ko ba iya sujjada ko saboda wata matsala ta illa da yake da shi ko baya tsayuwa mai kyau saboda halittar shi ko saboda rashin lafiya in dai ba wannan bane haka kawai to rajihin kauli shine mutum bashi da sallah kun fahimci wani abin da kyau saboda abin da ake ce masa ibada kafin ta zama sahihatun a wajen malaman usulu suna da ƙa'ida suka ci a sahihu abinda ake ce masa ingantacce a wurin ibada kowace irin ibada shine al-mustawfi li shurutihi wa arkanihi wa tarattabat alaihi atharuhu wa bari'at bihi dhimmatu to ibada ba ta zama ingantacciya sai ta cika sharuɗanta gaba ɗaya sai ta cika rukunanta ina fata an gane to idan rukuni ko sharaɗi bai cika ba ibadan bata inganta ba kun fance wani abin da kyau to duk wanda kuma sallan shi bata inganta ba bai halatta bihi sallah ba Allah sa kun gane abu duk wanda in yi sallah sallan bata yi ba to haramun ne a bihi sallah kuma ka'ida ce duk wanda kuma in yi sallah sallan ta yi ya halatta a bihi sallah kun fance wani abin da kyau kowa ne ne ko dan kungiyan ku ne in dai bai iya sallah ba haramun ne a bihi sallah ko da mutum kuna da sabani aqida da shi ba dan kungiyan ku bane ba, ne ba. amma ya iya sallah ya halatta bihi sallah wani yana cikin sahihul bukhari ina fata an gane bukhari babi guda ya kai babin halaccin bin dan bidiya a sallah aka tambaya hasan al-basri me hukuncin bin dan bidiya a sallah yace salli khalfahu wa alaihi bid'atuhu ku kai sallah a bayan shi bid'an shi tana kan shi amma ya zanto bid'an da ba ta fidda mutum a musulunci ina fata an gane akwai bid'an da tana fidda mutum a musulunci kamar mutum ya ce bai yadda da qur'ani ya cika ba wannan kafirci ne ba irin wannan dan bid'an ake nufi ba idan kai shakkuwa game da qur'ani to ka rusa musuluncin ka kenan ko kuma bid'an da zaka ce hadisai gaba ɗaya ƙarya ne wannan ma ba za a bi mutum sallah ba ire-iren waɗannan abubuwa amma wanda yake ya yadda da ƙwar'ani ya yadda da hadisi kalimatun shahada kawai na maulidin shi yana wazifan shi da wane ne wannan ya halatta bihi sallah kun gane ko yawwa akwai abin nan waɗansu ababen da hamasa yake sawa ba wai don shari'a ta goyi bayan abun ba Allah sa mu dace to a takaice da wanda bai iya sallah ba bai iya ruku ba bai iya fatiha ba bai iya sujjada ba wannan ba abin sallah wannan shine zance mafi inganci insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma amin zamu tashi insha Allah a farkon babi na 81 hadisi na 204 insha Allah kamar da nace shine darasin mu na 30 qala al muallif rahimahullahu ta'ala babun na'am na'am gaskiya ne hadisan da muka karanta satin da ya wuce jazakallahu khairan irin wannan nake cewa ko ana cikin karatu a tuna min wani abu ba sai na tashi baka tare ni a waje abun ya riga ya wuce kuma an gane ko a hadisan da muka karanta wancan satin mun tsaya hadisin karshe hadisin Ali bin Abi Talib da annabi ya ce wika'u sahi al-ainan wika'u shine igiya da ake daure abu da shi asahi suna da daga cikin sunan dubura to shine kamar igiyan da ake daure dubura da shi al'ainan su ne ainihin idanu faman nama fale tawadda shine hadisin karshe ko to na ce akwai mazhabobi guda tara dangane da waɗannan hadisan na mun karanta satin da ya wuce to waɗannan mazhabobi guda tara ba za mu iya karanto su gaba ɗaya ba amma mazhaba da tafi rinjaye a cikin mazhabobi guda tara gaba ɗaya ita ce malaman da suka ce duk mutumin da yana da arwala sai ya bacci ke zamto baccin da ya yi hankalin shi ya fita kuma baccin ya yi tsayi to ya sake alwala kun gane wani abin da kyau shi ne annawu sa'ilu a tsawi bacci mai tsayi ko mai nauyi wanda hankalin mutum ya gushe bai san wa yake shiga ba bai san wa yake fita ba kun gane ko kuma ya jima yana yi suka ce abin da ya fi inganci ya sake alwala suka ce ko a kwance yake ko a zaune da akwai malaman da suka ce inda ya kai bacci a zaune gaba ɗaya komai tsayin shi alwalanka bai warware ba akwai wani malami yana cikin masu kare wannan mazhaba shi fatawan shi kawai an buga an buga ya ce ina matukar a zaune kake bacci komai tsayin baccin da nauyin shi alwala ba ta warware ba sai ya ce ni da kaina sai na bar wannan mazhaba ya ce wata ran muna masallacin juma'a akwai wani mutum yana gabana muna tare yana ta bacci a zaune ni a gani na alwalan shi tana nan kawai sai ya tusa ya ce kuma ni na ji amma shi bai san yayi ba aka tashi za a yi sallah sai ya shiga sahu kun gane ko sai shi malami ya ce da shi kai malam ka je ka sake alwala fa ya ce a ai an ce in dai a zaune kake alwalanka ba ta ɓace ba ya ce ni na shugaban kare wannan mazhaban amma a yau na sauka ce a yau na bar wannan mazhaban saboda kaga ya gan shi zahiri cewa mazhaban tana da matsala kun fanci wannan abin da kyau to a cikin zantuttukan gaba ɗaya matuƙar mutum ya yi bacci kuma mai nauyi bai san abin da ke faruwa da shi ba sannan baccin ya yi tsayi to kawai sake alwala ko a kishingide ko a zaune ko a menene kawai mutum ya sake don saboda menene wika'u sahi al'aina ne wannan hadisin igiyar da ake daure dubura da shi shine ido fa'iza na matila aina ne idan mutum ya yi bacci idan idon mutum ya yi bacci sai suka ce in talaka alwika igiyar za ta warware ina fata an gane shi yasa a wannan hadisin hadisin sai annabi ya ce faman nama duk wanda ya bacci faleta wadda ya sake alwala hadisi ne kuma ingantacci abu dawud ya ruwaito shi haka ibn maja haka ahmad ibn hanbal a cikin musnad imam ahmad shakir ya inganta wannan hadisin to anan kaga mun samu raba gardama wika'u sahi al'aina ne matukar kayi bacci mai nauyi kawai ka sake alwala kun fahimci wannan abin da kyau wannan a cikin zantutuka guda taran gaba ɗaya shi ya fi ƙarfin dalili to babu amfanin kawo sauran za su cinye mana lokaci ne kawai allah ya samu dace babun malai ce wani babi babun firrajuli ya ta'ul adha birjilihi babun da ke magana akan ina hukuncin mutumin da ya taka kazanta da kafan shi alhali yayi alwala kayi alwala ka taka ainihin bahaya ko ka taka fitsari ka taka abin da yake daina jisa ne menene hukuncin alwalanka alwala ta warware ko alwala ba ta warware ba an gane ko wannan tun kafin mu zo babin mun yi bayani tun a baya ko muka ce idan mutum ya yi alwala ba wai taka najasa ba ko cikin shadda ka fada alwalanka ba ta warware ba ba karewa ba kenan ba wai ka taka da kafa ba Allah kiyaye ka burma ka fada malamai suka ce sai dai kai wanka ba wai dan alwalanka ne ta warware ba to haka nan idan mutum ya taka najasa kafan shi kawai zai wanki قال حدثنا حناد بن سري وإبراهيم بن أبي معاوية إبراهيم بن معاوية أبو داود كدفين حديث شاتكي مالام كتب الستة عن أبي معاوية شين محمد بن حازم محمد بن حازم شاكي تمس أبو معاوية وأن مالام كتب الستة دسن في حديث وحول السند قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك شين شريك القاضي وجرير شن جرير ابن عبد الحميد وابن إدريس عن الأعمش شن سليمان ابن مهران عن شقيق بن سلمة شن أبو وائل قال يتي قال عبد الله يتي عبد الله يتي وانين عبد الله أنا إيه wani ya ce bin umar wani ya ce dan mas'ud wani ya ce waye dan umar kai ma babu dan abbas anan wani ya kawo bin abbas mana na kwamanda to a ka'idan malaman hadisi ku rike wannan ka'idan na kan faɗa ƙila kun manta ne duk inda aka ce abdullahi aka yi shuru a hadisi abdullahi ɗan masaudu ake nufi duk inda ka gan shi a cikin hadisi yan ce ƙala abdullahi aka yi shuru ba a ce ɗan wane ba to kawai ɗan masaudu ake nufi a kowane littafi ka gan shi wannan ka'ida ce ka rike ta ƙala abdullahi abdullahi ya ce bi ma'ana ɗan masa'ud ya ce kunna lanata wadda'u mun kasance ba ma sake alwala me yake nufi da kunna musa habbai kenan mun kasance ba ma sake alwala min mautu'in don mun taka wani najasa an gane ko wala na kufu sha'aran hakanan ba ma tattara gashinmu don za mu yi sujjada tun suna da gashi wanda yake yana zuba har gadon baya annabi yana da irin wannan gashin shi ma wani lokaci gashi annabi yakan zuba a kafaɗan shi saboda yawan gashi to ya ce musa habbai da muke da irin wannan yawan gashin shi ma haka abdullahi dan masaudi yake ya ce idan za mu yi sujjada wala na kufu sha'aran ba ma tattara gashin mu kawai muna zuba da shi ne wala sauban haka nan ba ma tattara tufan mu in za mu yi sujjada haka muke zubewa da shi a ƙasa ababe guda uku ya faɗa na farko ce ba ma sake alwala don mun taka kazanta lana tawadda'u min mawti'in na biyu in za mu yi sujjada ba ma tattara gashi mu haka muke zubewa da shi haka nan tufa ba ma tattara ta in za mu yi sujjada ainihin da ita muke zubewa a ƙasa kamar alkyabba ko kuma babban riga in za ka yi sujjada a masaban malikiya ma makaruhi ne ka tattara shi so a ce ka zube da shi shi ma ya yi sujjada ina fata an gane dan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman gafura duk halitta gaba da tana yi Allah tasbihi kuma walillahi yasjudu man fi samawati wa man fil ard a wata aya kuma ma fi samawati wa man fil ard duk halitta gaba da suna yi wa Allah sujjada to idan ka sa babbar riga ko alkyabba idan za ka yi sujjada kar ka tattara ka zube da su a haka amma na malamai suka ce idan a cikin sahu ne nan babu laifi don za ka takura waɗanda suke gefenka a ƙa'ida a musulunci kuma duk wata suna mustahabbiya da za ka aikata ka cutar da wani wanne fi girma haƙƙin ɗan adam ya fi wannan mahimmanci kun ga musulunci yadda ke kula da haƙƙin ɗan adam shi yasa galibi akwai ustazai bari mana wani gyara game da sallah a zaman sallah galibi a tahiya na ƙarshe a sallah mai zama guda biyu kamar sallan magariba isha a zahar da asar a zaman ƙarshe annabi wani irin zama ke a tawarruk shi ne sanya kafan shi haka ɗaya kuma ya kafa ta haka ne ko to wannan zaman suna ce musu habbiya idan kana cikin sahu da mutane barin wannan zaman shi fi alkhairi don in kowa ya ce zai za a takura yadda kowa ya haƙura ba ka fi kowa sanin sunna ba kai ma sai ka yi haƙuri a lokacin haƙƙin ɗan adam ya fi wannan sunan da za ka yi muhimmanci galibi ana rigima da ustazai akan wannan kawai sun karanta safi da salatin nabi albani ya ce ana nai kafa ayi a tawarruk shi yana magana kana sallah kai kadai ne idan kana limami ko kana sallah kai kadai ko kana nafila in akwai abin da fi tawarruk ma kai kun fahimci wannan abin da kyau to mu dinga sanin haƙƙin juna yan uwa har a wurin ibada domin mu yadda ba mu san haƙƙin junan mu ba a cikin mu'amala da rayuwa har a masallaci ba mu san haƙƙin juna ba wanda kuma a cikin sallah sai ka samu zunubi baka sani ba wanda musulunci yana ba wa ɗan adam mahimmanci shi yasa idan kana sallah ɗan adam zai halaka wajibi ne ka yanke sallar nan ka tsiratar da shi a lokacin shi ɗin ya fi sallar mahimmanci kana sallah yaro zai kama wuta ko makaho zai faɗa wani rami wajibi ne ka yanke sallar ka mishi magana kun fahimci wannan abin da kyau to mu kiyaye wannan abin da kyau a tawarruk a cikin sahu matukar za ka cutar da mutane to bai halatta ka yi shi to ana abdullahi dan masaudi da ya ce ba ma tattara tufa ko gashi saboda mai azube gaba daya amma in ba a cikin sahu ba ne ba sannan kuma wannan yana nuna cikan kankan da kai a wurin allah kun gano da abin da kyau don babu kaskanci sama da ka zube a ƙasa ka sa goshinka a ƙasa shi sa babu wanda cancanta mishi wannan in ba allah ba shi kaɗa ake wa duk wani sarki haramun ne ka gaida shi a haka abinda kullum muke gaya sarakuna kenan su ji tsoron Allah wannan gargajiyan a gyara shi wanda ya sujjadan ya yi shirka wanda aka yi kuma ya zama ɗagutu kun kwanci wani abin da kyau duk wanda ya ma sujjada ka yadda ka yi ɗin sunanka ɗagutu sunanka gunki shi kuma wanda ya yi shirka da kai ya ɗauki haƙƙin Allah ya baka kuma ka karɓa ina fata an gane to haramun ne sujjada ga kowa in ba Allah ba shi kadai ake yi sujjada shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ba ayo kowa sujjada in ba Allah ba shi yasa annabi ya ce idan ka sa goshinka a ƙasa a lokacin kana kusa da Allah fiye da kowane lokaci sai ya ce duk abin da ka roƙa Allah zai karba saboda ka gaba kankan da kai a gaban shi ka nuna kai ba kowa ba ne ba ya Allah ga goshi na ƙasa ni ɗin banza ina fata an gane a gaban Allah kenan ba yawwa ka zama kai ba kowa ba ka zama asifir to abdullahi dan mas'ud wannan abu dawud da mahallin shahid la natawadda'u min mawti'in ba ma sake alwala dan mun taka kazanta shi ne shi abin da yake bukata a cikin hadisin wanda ya kulla wannan babin da shi kala abu dawuda kala ibrahim bin abi muawiya tafihi an al-a'mash an shaqiqin an masruqin aw haddatha anhu kala kala abdullah wa kala hannadun an shaqiqin aw haddatha anhu waɗannan kalmomin shi yasa nake cewa ko bukatan mu yi daura ko da kwana biyu na baikuniya musamman da masu littafi a hannu an gane ko sai yanzu wannan inda ce zan yi ta bayani mutane za su kasu kashi biyu akwai wanda ba zai fahimta ba akwai wanda an bata masa lokaci wani ya gane rabi bai gane rabi ba kesa akwai wanda zai je samu lada kesa da ta amur biyu ke Allah ji gahi da rama duk irin wannan baya fassara su karanta su yake wuce saboda zai bata kan shi lokaci ya bata mutane lokaci amma ɗalibin hadisi kun bai bukata ka fassara mishi kana karanta shi ya san wani matsala ne a nan wurin an gane ko to insha Allah za mu samu lokaci kwanan nan mu shirya daura na kwana biyu akan ilimin hadisi baiti ne guda talatin da wani abu to muna karanta wannan da na karanta ba kwa bukatar na fassara muku ina fata an gane insha Allah Allahumma amin babun man yuhdisu fi salati babun da ke magana akan hukuncin wanda ya hadasi a cikin sallah yaya hukuncin sheki menene hadasi alhadasu e kawai in an ce alhadasu in aka maka tambayi amsa ɗaya za ka bayar na to arama ya ce kashi biyu ne da wanne da wanne arama ya ƙara tsayin abu da wanne da wanne subhanallah arama da shiru ma kai na to kai ma ka biyu hanyar alaramma ya ce akwai hadasul akbar akwai hadasul asgar wanne ne akbar din eh ai sai kai muna bayani akbar wanne ne bismillah na'am ina a takaice wannan bawan Allah abin da ya faɗa shine alhadasu kullu ma yakhruju min ahli sabilaini duk abin da ke fita daga kofofi guda biyu ta gaba ko ta baya shikenan ka huta ko menene shi sunan shi alhadasu kun fanci wannan abin da kyau shi yasa an ba ku wanta ba na farko duk abin da ke fita daga nan sunan shi najasa kuma yana karya alwala shi yasa hatta da muka yi maganan jini ba najasa bane ba muka ce banda jinin al'ada banda jinin biki haka ne ko yawwa a cikin jini da ke fita daga jikin mutum haka dan adam wanda yake namiji wanda yake fitsarin jini wannan fitsarin jini shi ma najasa ne jinin da ba najasa ba shine wanda ya fita daga cikinka saboda jin ciwo ko haɓo ko wani abu amma duk abin da ke fita daga ƙofofin ɗan adam guda biyu sunan shi alhadasu yana ɓata alwala in kai wannan tarifin ka huta amma da ran mai akwai na magana akwai na wane ne na ya ce wa a cikin sallah ma in an yi magana an yi hadasi a ba hadasi ba ne wani a ran ma magana a cikin sallah ba hadasi ba ne ba abu ne da ke cikin abin da ke bata sallah shi kuma hadasi bata alwala yake ka gane ko shi hadasi ba yana bata sallah ne in ya faru a cikin sallah amma abin da yasa ya bata sallah dan ya bata alwala ina fata ka gane to idan hadasi ya faru da mutum menene hukunci shi shine abin da zamu tattauna cikin wannan babin insha Allah malam ce qala haddathana usman bin abi shayba qala haddathana jarir bin abdul hamid عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال إمام أبو داود يكرر أن حديث تهاني عثمان لن أبو شيبة دقى جرير لن عبد الحميد دقى عاصم الأحول دقى عيسى لن حطان da kuma muslim ɗan sallam waɗannan malaman guda biyu dukkansu makabul ne a wurin malaman hadisi ya ce makabul shi ne muka faɗarar nan kamar me kama a jarraba aka baka makabul me kenan za a ce kune malamai islamiyya yi makabul da rarraci pass an gane ko kamar ka ci 40 misali ta ce makabul to matsayinsu a wurin darajar da malaman hadisi suka aje su shi ne makabul sannan imamu abu dawud da imamu tirmizi da annasa'i duk sun fidda hadisinsu an alibini talqin daga aliyu dan talq wannan sahabin shi ma abu dawud da tirmizi da nasa'i kadai suka fi da hadisinsu to alibini talqin din na in za ku tuna kwanakin baya mun karanta hadisin talq ibn ali kun tuna shi hadisin menene mun karanta hadisin basra yar safwan man masa zakarahu falyatawadda haka ne ko sai aka kawo kuma hadisin talq ibn ali yace innama huwa bid'atun minka to shi talƙi bin ali da ali bin talƙin mutum ɗaya ne ko mutum ne daban-daban malamai sun yi saɓani wannan sunan shi ali bin talƙin wancan kuma talƙi bin ali kamar gaba ne dawo baya sai wasu malamai suka ce duk mutum ɗaya ne wannan shi ne abin da amiru al-yamani ya tafi a kai mai subulus salam imamu sana'ani imamu sana'ani ya tafi a kan da ali bin talƙin da talƙi bin ali duk mutum ɗaya ne kuma ya kawo cewa imamul bukhari da ahmad ibn hanbal sun karkata zuwa ga wannan magana amma gaskiyar magana shine mutane ne daban-daban imamu tirmizi a cikin littafin shi ya ce samitu muhammadan idan tirmizi ya ce na ji muhammadu ya ce yana nufin imamu bukhari duk inda ka ji an ce tirmizi ya ce ƙala muhammadun ko samitu muhammadan yana nufin imamu bukhari bukhari ya ce wannan alibin talqin din nan babu hadisin da aka rawaito a gunshi ma in ba wannan hadisin ba akwai sahabin da hadisi ɗaya tak a karɓo daga wuri shi a ciki akwai wannan in banda wannan hadisin ba shi da wani hadisi kaf a littattafan hadisi to kaga wannan sai zama raddi zuwa ga in shi'a kenan in shi'a da suka ce wai in ka duba hadisai babu hadisan na na fatima saboda ba a son ta ina fata an gane ka san da waye suke batar da mutane sai a ce ana na fatima me yasa tunda muka fara hadisi kun ji hadisin na na fatima sai da aisha sai hafsa ce kun ji ko ai zaɓa suke yi dama ba sa son na fatima to duk wanda ya gaya maka wannan sai ka bashi amsa kamar haka ka ce abin da ya sa babu hadisi na na aisha cikin littattafai na na fatima shukuran me yasa babu hadisanta saboda ta rasu ne bayan annabi ya rasu da wata shida a lokacin ba a ma fara ruwayan hadisi ba ina fata an gane to za a je kafarinta ne a karɓo hadisinta wa zai mice lahira a karɓa to ku da kun taimaka kun je lahira kun karɓo mana kun gane wani abin da kyau to duk mutumin da baya duniya ina za a samu hadisin shi to na na fatima ta bar duniya da wata shida bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ai tun da mijinta yayi tsawon rai sayyidina aliyu shi akwai hadisin shi ko satin can da hadisin shi mu kulle hadisin wika'ul ainani wika'ul sahih al ainani hadisin ali bin abi talib ne ina fata an gane to wannan albini tarkin hadisi ɗaya ta ƙa karɓa daga wuri shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalla ce idan fasa ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya fidda iska a cikin sallah kalman fasa fi'ili ne madi mai misbahul munir a cikin malaman lugga ya ce kalman fasa shine iskan da ke fita ba tare da sauti ba shine ma'ananta ya ce fasa ahadukum shine ya yi tusa wacce babu sauti watakila ko ya zarto ya ji warinta ko ma bai ji ba amma ya tabbatar iska ya fita to duk wanda haka ya faru da shi wato annabi ya faɗi abin da ke mafi karanci kenan iza fasa ahadukum idan ɗayan ku ya fidda iska fi salati a cikin sallah falyan sarif to yanke wannan sallah ya juya ya fita faleta wadda ya sake alwala wali idi salata sannan kuma ya sake sallah sabuwar sallah ba ginawa zai ba zai faro sallah ne daga farko yana fidda iska sallan ta rushe ne gaba daya ba wai zai je ne ya alwala ba ya dawo ya dora daga inda ya tsaya abin da saraka wannan magana a cikin malaman fikihu akwai wanda suke cewa idan kana sallah sai haƙo ya zo maka ko kuma amai an gane ko wa ya halatta ka fita ka je ka wanke wannan abun ka dawo ka ci gaba daga inda ka tsaya da sharaɗi in ba ka yi magana da kowa ba yana cikin littattafai ina jin komai iziya ka wannan in ba na manta ba to wannan maganan gaskiya malaman hadisi sun rusa shi kwarai da gaske dalili shine hadisin da suka fahimta da shi hadisin bai inganta ba sun ɗauko hukunci ne daga wani hadisi amma hadisin duk malaman hadisi ba su da saɓani hadisi ne mai rauni insha Allah saboda haka ko duk abin da kake matukar kayan ke sallah ka fita in ka dawo sabon sallah za ka saki ko menene shi babu filmazi mana ce babin da ke magana akan ainihin almaziyu ko ka ce almaziyu ko almaziyu duk abu ɗaya ne da larabci yana da lugga guda biyu almaziyu da almaziyu duk abu ɗaya ne to babun da ke magana kan hukuncin mazi shi mazidin karan kanshi me hukuncin shi abu na biyu kuma idan ya fita me ya kamata a yi abubuwa guda biyu za mu ji a cikin wannan babi insha Allah na farko malamai sun yi ijima'i cewa mazi na jasa ne akwai wani malami ɗan kaduna ya rubuta littafi wani ɗalibin malam jafar ne allah jikin da rahama shekaru da yawa wajen shekaru ashirin da wani abu baya sunan littafin tsarki da hausan boko ya rubuta littafin to a ciki sai kawo cewa maziyi ba najasa bane ba an gane ko aka yi ta rigima da shi akai wanda kuma imamun nawawi a cikin almajmu'u ya ce malaman sun yi ijima'i cewa maziyi na jasa ne ya ce babu wanda suka saba in ba in shi'a ba sannan imamun shaukani cikin nilul autar ya ce an ittifaki mani a maziyi na jasa ne babu wanda suka saba sai yan imamiyya su ne yan shi'a sannan haka zo a cikin fatahul bari haka zo a cikin umdatul qari cewa dai malamai ba su da sabani almaziyu ko almaziyu najisun najasa ne ina fata an fahimta qala haddathana qutbah bin sa'id qala haddathana abida ibn humayd al-hazza an ar-rakin ibn rabi an husayn ibn qabisa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala yace an karbo daga ali bin abi talib Allah kara masa yadda wancan da aka ce haddasana qutaybah bin sa'id haddasana abidatu bin humaydin al-hazza in aka ce abidatu zaka dauka sunan mace ne haka da ko ba haka ba in banda an ce ibnu humaydin to a larabci mace sun kasa ta kashi uku a wajen lafazi suka ce akwai macen da take mace ce labzan wa ma'anan akwai macen labzan akwai mace ma'anan akwai macen da a lafazi lafazin na mace ne a suna haka ma'ana ma ko ma'ana mace ne daga cike ma aishatu fadimatu ruqayyatu hafsatu duk da ka ji ta a suna a larabci to mace ne wannan abu ya rage mace na hakika ne ko kuma na lafazi ne to akwai mace kuma a lafazi ba a hakika ba shine kaman abidatu ubaidatu talhatu hamzatu ina fata an gane wannan mace ne a lafazi ba mace bane a ma'ana kun banci wani abin da kyau akwai kuma mace a ma'ana ba mace a lafazi ba kamar hindu zainab shine zainabu kenan to waɗannan su mace ne ma'anan la lafzan to a wajen li'irabi dole sai kai wannan bayani kamar nan aka ce haddathana abidatu to inda za ka mishi ainihin harafin jarra to dole sai ka faɗi cewa lafazi ne na mace ba ainihin ma'ana ba to wannan abidatu din malaman kutubu sitta kaf sun fidda hadisin shin banda imam muslim bukhari da abu dawud da at-tirmidhi an-nasa'i da ibn majah daga rakin dan rabi daga hussein bin qabisa daga ali bin abi talib kale yace sayyidina ali bin abi talib yana cikin kutubu sita kale yace kuntu rajulan mazza'an ali bin abi talib ke bada labari dangane da kanshi yace na kasance rajulan mutum mazza'an mai yawan fidda mazi ala wazni fa'alan kenan wato yana yawan fitar da mazi yace faj'altu aqtasilu sai na kasance duk lokacin da ya fita sai na yi wanka shi hukuncin da ya sani kenan bai tambayi kowa ba sai ya ba shi hukunci na mani kawai mazina fita sai je ya wanka irin yadda yake wankan janaba ya ce hatta ta shakaka zahari har sai da baya na fara tsatsakewa saboda tsananin sanyi saboda madina idan ana sanyi ba karamin sanyi ake ba sanyin da ake a madina ya fi sanyin da ake a nan akwai wanda ba sa zuwa umra lokacin sanyi saboda in ka je madina ana bala'in sanyi to sai ke cewa hatta da shaƙaƙa zahari har sai da ya zamto bayan shi na tsagewa saboda zuba ruwan sanyi da yake yana wanka fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata wa annabi wannan abin da ke faruwa na bashi labari au zukira lahu ko kuma aka ba wa annabi labari a cikin wanne za mu ɗauka to shi ne ba wa annabi labari ko kuma gaya wa annabi aka yi to wa yake wannan kokonton yanzu sai na aliyu ke kokonto ba shi ba da mai ruwaya ne ɗaya daga cikin rijalu sanadi ko ya zamo tabi inda ke bayan shi ko ya zamo a tafa'u ɗaya daga cikinsu shi ne ke ba da labari sai ya kokonto ba sai da aliyun ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce la taf'al karka aikata haka bi ma'ana karka yi wanka don mazi ya fita idan ra'aita almazya idan ka ga mazi ya fita maka faqsil zakaraka yace ka wanke al'auranka wa tawadda kai alwala amma ba wanka ake ba wudu aka lis salati irin alwalan da kake da in zaka yi sallah fa idza dafakhta maa idan kuma ka tunkudo ruwa faqtasil sai ke wanka in an ce fadakha shine ainihin at-tadaffuq yanda mani ke fita ina fata an gane yana fita ne yana tunkudan juna kamar da mai iziya ya bayani to shi ne ce fa'iza da faktal ma'a bi mana idan mani ne ya fita sai ba da wani irin lafazi haka annabi yake magana akwai ababen da annabi baya kiran sunayensu saboda annabi mutum ne mai kunya ina fata an gane shi yasa bai daga cikin burgewa ka zo kana karantarwa komai kana faɗan sunan shi wannan rashin kunya ne a wurin malamai da wanda ya zo da addinin shi ya fi cancantan ya faɗi komai don a gane haka da ko ba ka ba shi allah ɗora wannan nauyin to ba komai yake faɗin sunan shi ba kun gane wannan abin da kyau shi yasa bai daga cikin kunya ka ce komai sai ka faɗin shi a wurin karantarwa wanda rashin kunya ne kuma alhaya'u la ya'ti illa bi khairin na daga cikin siffan mumini zanta yana da kunya ina fata an gane na na aisha ta ce fa annabi yana da kunya ya fi budurwa kunya in ji na na aisha ta ce yana da kunya a shaddu haya'an annabi yana da tsananin kunya fiye da budurwa fi khidiriha amma budurwa fa irin na da ba yanzu ba yawwa kar ku dauka suna da kunya yanzu an gane ko illa qalilan min hunna sai yan kadan wanda Allah ya kiyaye Allah ya ci gaba da kiyayewa to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zamu karanta a gaba akwai ababen da misali yake bayarwa sai a gane amma ba zai taɓa faɗan suna ba wata mata ta zo ta mishi tambaya me hukuncin abu kaza sai ya ce ai kaza za a yi ta ce ni ban gane ba ya ce ai kaza za a yi dai ta ce ban gane ba ya ce subhanallah ya rasa yadda zai da ita shi ba zai iya faɗa ƙarar ga abin da zai ce za a yi ba sai na nasha sai ta jawo ta ina nufin kaza da kaza da kaza da kaza ai ba zai iya miki bayani ba akwai nauyi wannan abu to dan Allah idan har kana koyi da annabi a sunna sai ka saba mishi a nan wurin dole kai ma ka zama mai kunya a wurin dukkanin mu'amala da addini da rayuwa da komai sai ka dace da ainihin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي kenan an gane ko wannan na daga cikin malaman da Abu Dawud yake ji da su shi yasa ma ya zabe shi da shi ya bude littafin shi ya zabi wannan malamin hadisin farko na Abu Dawud da wannan malam ya bude an malikin maliku dan anas kenan ko imamu darar hijira an abin naduri daga abin nadur imamu malik duk malamai sun yarda cewa masanin tauhidi ne masanin tafsiri ne masanin hadisi ne masanin fikihu ne masanin larabci ne duk allah haɗa mishi wannan abu shi kaɗai ya haɗa wannan abun gaba ɗaya cikin malaman ainihin mazahibul arba'a kisa kowa yake girmama shi hatta imamu abu hanifa da yake gaba da shi a shekaru yana girmama shi imamu na malik idan shafi'i na ba da labarin maliku za ka sha mamaki irin sun ga abin al'ajabi a tare da shi to imamu na malik ya karɓar daga abin nadur abin nadur shi ne salim bin abi umayya shi ne cikakken sunan shi salim bin abi umayya an suleiman bin yasarin daga suleimanu ɗan yasar shi kuma na cikin manyan malaman madina guda bakwai wanda idan suka yi ijima'i ijima'in su hujja ne a wurin malaman musulunci to wannan suleiman yana cikinsu anil miqdad ibn al-aswad daga miqdad dan aswad yace anna ali ibn abi talib radiyallahu an yace hakika sayyidina ali dan abu talib ya umarce shi amarahu wannan rijalu sanadin gaba ɗaya suna cikin kutubus sita gaba ɗayansu tun daga kan abdullahi bin maslama har zuwa kan alibin abi talib dukkansu suna cikin kutubu sita to mikidat dan aswad yake ba da labari ya ce aliyu dan abu talib ya umarce shi a marahu an yas'ala lahu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ce imamu ali ya umarce shi da ya tambaya mishi annabi alaihi salatu wasalam anin rajuli dangane da mutumin da idza da namin ahlihi ya ainihin zo kusa da iyalin shi fakharaja minhu almadhiyu sai mazi ya fita mishi menene hukuncin shi ya zai fa inna indi ibnatahu yace miqdad ka sani lallai akwai yar annabi a wurina ina aurenta wa ana astahayi an as'alahu ina jin kunya in tambaye shi kun ga an sake maimaita kunya anan ko sai kaga sayyidina aliyu ba su da kunya a wurin in an saba wa Allah haka da ko ba haka ba za su sare wuyan kowaye akan tauhidi amma kaga anan tambaya ce ta addini kuma yace na jin kunya saboda me yace saboda ina auren yar manzon Allah alaihi salatu wassalam kasantuwar annabin yayin shi ne fa dan a cikin ahlul baiti na bangaren yan uwantaka ali yana cikin wanda suka fi kowa kusa da annabi saboda da shi da baban aliyu da baban annabi suna uwa ɗaya uba ɗaya an gane ko to yake cewa yana jin kunyan tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne sai malamai suka ce ashe abu ne mai kyau ya zama kana jin kunyan surukanka ga inda ya samu asali ana inda ba daidai ba ne annabi ba zai mishi fada ba to sai malamai suka ce idan ya zanto baka jin kunyan surukanka baka da kunya dan ga wanda suka fi kowa sanin addini sahabban annabi amma suna jin kunyan surukansu ina fata an gane kala ya ce kalar mikidadu sai shi mikidadu wanda aka aika kenan yaje tambayi annabi ya ce fasa'alta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai na je na tambayi annabi alaihi salatu wassalam an zalika dangane da hukuncin mutumin da mazi yake fito mishi faƙala sai annabi ya ce idha wajada ahadukum zalik idan ɗayanku ya samu haka in haka ya faru da shi falyandah farjahu ya wanke farji shi ya wanke al'auran shi kenan wal yatawadda wudu'ahu lis-salati yayi alwala irin alwalan da zai in zai sallah to anan da aka ce falyandah kalma annadahu da larabci shine yayyafa ruwa ina fata an gane to sai malamai suka ce kalman annadahu a larabci tana da ma'ana guda biyu tana daukan yayyafa ruwa kuma tana daukan wankewa to a nan sai mu fassara ta da wankewa ba ya yi faruwa saboda me saboda a baya an ce da shi ya wanke kun fahimci wani abin da kyau hadisin da mu karanta ya ce fagasil zakaraka ka wanke al'auranka to sai mu fassara wannan annadahu din da wankewa ake nufi ba ya yi faruwa ba Allahumma amin to karkashin wannan hadisin kaga shi sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce kuntu rajulan manza'an na kasance mutum mai yawan fidda wazi kun fanci wani abin da kyau to malamai sun tattauna a ƙarƙashin wannan abin suka ce halittansa ne haka ko kuma menene ke faruwa ban gane ko kun gane maganan ba don menene ke sa mazi ya fita shine sha'awa me ake sha'awa shine mace haka ne ko baka ba baka sha'awar nama a ce mazi ya fita baka sai na ce baka da lafiya a ce kawai kaga nama kaga wani kilishi na ya liki ka ce sai a ce wannan kai shi wajen masu rukiya to sai suka ce mace ake sha'awa mazi ya fita to shi sai dan aliyu me yasa hakan yake yawan faruwa da shi yace kun turjilan maza'an amsan da suka bada shi ne suka ce kar ka kalli sayyidina aliyu din ka kalli wanda yake aure duk duniya matarsa ta fi kowa kyau kun fahimci wani abin da kyau in dai mace ce a duniya to na fatima ta fi da kyau duk wata macen da ka taba gani da idonka ko a hoto ko a tv ko ka ji labarinta a wani littafi ko a tatsuniya to na fatima ta fi da kyau radiyallahu anha bintu rasulillahi kenan alaihi salatu wasallam yar manzan Allah saboda ne suka ce ita na fatima ta fi kowa kama da annabi duk duniya ba wanda ya kama da annabi kamanta nana aisha ta ce bambancin nana fatima da annabi abu guda ɗaya ne ita mace ce shi namiji amma in dai kyawun annabi ne gaba ɗaya ta ɗauke su ta ce idan tana tafiya ma sai ka ɗauka shi ne kun fahimci wani abin da kyau to annabi kuma ya fi kowa kyau a cikin mutane daga nan za ka gane kyawun nana fatima kun fahimci wani abin da kyau dan an ce munazzahun fi sharikin amma hasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim in ji mai alburda to tunda yafi kowa kyau a cikin halitta gaba daya to fatima kuma ta yi kama da shi kun gano wani abin da kyau to tsabar kyawun da fatima ke da shi ba abin mamaki ba da ya ce kunta rajulan maza Allahumma amin to da wannan zaka gane cewa na na fatima daga cikin darajar da take da shi fa sayyidina abubakar ya nemi zai aure ta annabi ce a tukunna ai bata girma ba kai hakuri sayyidina umar ma ya zago ina son fatima ce kaɗan ya hakuri ashe shi ya ajiye wa sayyidina aliyu ne an ce ai so menene wai duk so so ne ko amma son kai yafi sau daga ɗan uwan shi ga ƙanin shi kuma wanda ya girma a gidan shi bari a yi haɗin gida kaga yadda haɗin gida ya samu asali kenan amma wani haɗin gida na sunna ne ba irin na yanzu ba ko sai na alibin abi talib allah kara masa yadda kala haddasana ahmad bin yunus kala haddasana zuhairu shine zuhairu an muawiya an hisham ibn urwa an urwata ibn zubair anna ali ibn abi talib qala lim qidad وذكر نحو هذا قال فسأل فسأله المكداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه annabi ce wanke azzakarin shi da kuma 'ya'yan marinan shi to a nan sai malamai suka tattauna idan mazi ya fita wa mutum yaya tsarkin shi yake suka yi magana har guda uku maganan farko malaman da suka ce tsarkin mazi daidai ke da tsarkin fitsari shi kuma tsarkin fitsari kana wanke iyakan kaciya ne kawai sai da in ya taba wani wuri malamai na biyu da suka ce hukuncin shi za a wanke ainihin al'auran ne gaba ɗayanta amma ban da 'ya'yan marina sai malamai na uku suka ce ana wanke al'auran gaba ɗayanta wal'unsa yayi shi ne magana na uku to maganan da fi karfin dalili shine maganan nan na uku saboda me suka ce annabi ya ce liyagasil zakarahu wa unsayahi wannan hujja ce karara a cikin hadisi wannan shine zancen da ya fi karfin dalili amma sun ce wannan tsarki ne na kamal tsarki ne na kamal idan kai tsarkin baka wanke unsayahi ne ba tsarkin yayi wanda ya gaba ɗaya kuma ya samu cikakken lada akwai sifatul kamal akwai kuma na ainihin wanda yake ijiza an fahimci wannan abin da kyau kala abu dawuda wa rawahu sauriyu wa jama'atun an hishamin an abihi an al-miqdad an aliyin an an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kala haddathana abdullah ibn maslama al-qanabi kala haddathana abi yace babana min haddathana ashe babansa ma malami ne an gane ku maslamata ibn qanab al-qanabi shi ne baban nashi to baban nasa abu dawud kaɗai fi da hadisin shi duk cikin kutubu sita ba za ka taɓa ga ruwayan maslamatu bin ka'anabil ka'anabi ba sai a cikin sunan abu dawud an hisham bin urwa an abihi an hadisin haddasahu an ali bin abi talib qala qultu lil miqdada fa dhakara ma'anahu qala abu dawud wa rawahu al mufaddal bin fadalata wa jama'atun والثوري وابن أيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنسيه قال حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق صاحب السيرة كنا محمد بن إسحاق shina cikin wanda suka fara rubuta littafin sira a tarihi yasa imamu na malik ya ce mishi makaryaci ya ce a za ka zo kai ta ba da labari kawai a cikin littafi littafin gaba ɗaya labari ne ya ce wannan tatsuniya kenan ana rubuta littafin sallah da azumi da zakka kai kana rubuta labari ya ce da jalin minar da jajila amma kuma suka ne ina fata an gane suka tun kala haddasa ni sa'id ibn ubaid bin sabbaq an abihi an sahal bin hunayfin kala sahal ibn hunayfin wannan sahabi ne kuma malaman kutubu sita duk sun da hadisi shi sahal ibn hunayf kala yace kuntu alqamin almadhi shiddatan yace na kasance ina samun tsanani dangane da maziyi wa kuntu na kasance uksiru min al-iktisali ina yawan wanka duk lokacin da ya fita fasahaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai ya tambayi annabi dangane da wannan hukuncin faqala sai annabi ya ce da shi inna ma ijuzika min zalikal wudu ya ishe ka kadai dangane da wannan shine kai alwala ba wai kai wanka ba yana nufi in zaka yi sallah kenan kawai tsarki zaka yi ka sake alwala ba sai ka yi wanka ba qultu yace sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bima yusibu saubi minhu to ya kuma zan yi da maziyin da ya taba ainihin tufata tunda dai ga hukuncin shi ai tsarki to in ya taba min kaya kuma ya zan yi kala ya ci ya kafi ka ya isan maka an ta'aku da kaffan min ma'i ka ibi ruwa kawai tafi ɗaya a hannunka fatan daha biha min saubik ka zuba a ainihin tufan naka haisu tara annahu asabahu inda ka ga wannan maziyin ya taba wannan yana da ruwaya guda biyu akwai ruwayan haisu tara ita ce wannan asabahu akwai ruwayan haisu tura tawun din da zamma mai tura ne na huko yawwa to idan ruwayan haisu tura ne ma'anin shi azzannu ai ka zuba ruwa inda kake zaton maziyin ya taba shine ma'anan tura idan kuma ruwayan haisu tara shine inda ka gani da idonka cewa tabbas nan wurin maziyi ya taba shine bambancin su tara gani na ido tura kuma tsammani to wannan yana cikin hujjojin malamai na cewa mazi najasa ne dan annabi ya ce a wanke shi قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا معاويه يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري إمام أبو داود يكربون حديث دقا حرام بن حكيم يتي عن عمه دقا ببنش عبد الله بن سعد الأنصاري kamar da muka faɗa jiya a wurin karatun tafsiri shekaran jiya ko in an ce baffa al'ammu kenan da larabci ko a hausa ba shi da suna shi ne kanin baba ko wan baba ko mahaifi ko kanin mahaifi shi ne al'ammu shi da fulatanci suke ce mishi baffa amma da hausa ba shi da suna ƙala ya ce sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzan Allah alaihi salatu wasalam amma yi jibul gusla ya ce menene abin da ke wajabta wanka abin da in ya faru wajibi ne sa an yi wanka wa anil ma'i ya kunu ba'adal ma'i sannan menene hukuncin mazi shi ne alma'u ya kunu ba'adal ma'i malamai sun masa fassara guda biyu wasu malamai suka ce shine wadi alwadiyu shine abin da ke fita bayan fitsari shi ba shi da alaka da sha'awa kawai kayi fitsari daga baya sai ya fito wasu malamai suka ce al shine alma'u yakunu ba'da alma'i amma wasu malamai suka ce ana nufin mazi saboda me saboda shine abin da yake fita ya sake fita ya sake fita shi yasa aka kira shi alma'u yakunu ba'da alma'i kuma wannan fassaran ita ce abin da tafi karfi akan fassara ta farko din bi ma'ana ya tambayi annabi ya ce amma yujibul gusla menene ke wajabta wanka wa anil ma yakunu ba'dal ma dangane da kuma hukuncin ruwan nan da ke fita ya sake fita ya sake fita suka fassara shi da mazi kala sai annabi ya ce zakal maziyu kaga annabi ma ya fassara shi yace ai wannan mazi kenan sai ya ce kullu fahalin yamzi ai duk namiji yana fidda mazi to alfahalu da larabci shine namijin dabba zama ko amala ne ko sa ne ko rago ko taure shine alfahalu da larabci to sai malamai suka ce abinda ya sa annabi amfani da kalman fahalu a nan yana nufin mutum ya nuna hatta a cikin dabbobi kaf su ma suna fidda mazi in dai namiji ne to yamzi yana fidda mazi a girama na larabci ya halatta ka ce yamzi ko yumzi duk abu guda ɗaya ne sai ce fatak silumin zalika farjaka idan mazi ya fita ka wanke al'auranka wa unsaye ka da 'ya'yan marina wata wadda audu aka salati ka yi alwala kuma alwala ta ainihin sallah wannan sahabi abdullahi bin sa'ad al-ansari malamai uku ne suka fidda hadisi shi a cikin kutubus sita imamu abu dawud anan sai tirmizi da ibn majah a sauran littattafai gaba daya babu ainihin hadisin shi malam usman ya ce lokaci yayi kuma muna da hadisai guda biyu za mu bar sai wani sati mai zuwa wannan hadisin akwai malaman da suka ce hadisin bai inganta ba amma maganar su magana ne mai rauni daga cikin su akwai muhammad bin hazm an gane ko kafin cikin minti ɗaya ga amsan da aka basu hadisi na ingantacce insha Allah imamul bayhaqi ya da shi a cikin ainihin sunan kubra in ka kalli sanadin hadisin akwai ibrahim bin musa akwai abdullahi bin wahabin wanda dukkansu bukari da musulun sun fidda hadisinsu akwai mu'awiya ibn salih da ala ibn al-haris dukkan waɗannan guda biyun musulun ya fidda hadisinsu sannan sai haram bin hakimin shi kuma an samu malaman da suka wasaƙa shi suka ce suka ne a cikin akwai ibn hajar a cikin takarib a tahzib akwai ibn hibbana akwai kuma imamu zahabi akan wannan hadisi na ingantacce insha Allah yana cikin kuma hadisan da suke tabbatar da cewa mazi ainihin najasa ne kuma tsarkin shi ya kasu kashi uku akwai tsarki sifatul ijza akwai kuma sifatul kamal sifatul kamal shine a wanke al'aura da kuma 'ya'yan marina shine sifatul kamal akwai kuma a wanke al'auran kaɗe banda 'ya'yan marina tsarkin yayi kuma sallah ta yi ina fata an gane wallahu ta'ala ala wa alam ina ganin za mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu wani sati abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh